بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادرنا بهذا المعذري والتالف من رندتنا بالزغر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillahi muna gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya kara hada ma wannan rana mai girma ranar juma'a 23 ga watan ramadana shekara ta 1444 daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da 14 ga watan april shekara ta 2023 miladiya muna cikin wannan sura ta suratul nali Allah tabaraka wa ta'ala yace yana faɗan dama kamar yadda ya gabata wannan sura sura ce ta ainihin ni'am wato sura ce ta ni'imomi Allah tabaraka wa ta'ala irguwa mutane ni'imomi da yi musu saboda haka za mu tashi kan wannan aya ta goma sha biyar Allah tabaraka wa ta'ala yace wa alqa fil ardi rawasiya Allah tabaraka wa ta'ala shine ya ainihin wato sanya duwatsu a doron ƙasa waɗannan duwatsu suka zamanto jiba wato jibalan sawabit duwatsu ne wacce suke tabbatattu an tamida bikum wato wacce za ta hana wannan ƙasa ta raurawa ta yi rawa da ku jala fiha anharan sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya koramai kan nil kamar kogin nil wa sublan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya kuma turukan hanyoyi la'allakum tahtadun ko za ku shiryu ila maqasidikum zuwa ga manufofinku a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato a gaya wasu waɗannan kafa inda kuma takfuru na billa zai kalaka al'arda fi yau mai ne wa ta jiyan lahula an dadan zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya duwatsu akan ƙasa sannan ya sanya wannan ƙasa albarka wa qaddara fiha aqwataha saboda haka waɗannan duwatsu Allah ya sa su ne a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ce wa taral jibal tasibuha jamida wa tamurru marra sahab kana ganin wannan duwatsun sai ka ɗauka a tsaye suke wuri ɗaya amma suna tafiya kamar yadda girgije yake tafiya a nan malaman tafsiri suka ce to yadda ƙasa take dama tana nan duniya kalkura kamar ƙwallo ne tana juyawa wannan duwatsu sukan hana taurawa ne ta yi hagu ko dama wato ta yi kudu ko arewa a duwatsu suna hana ta amma ba za su ba su hana ta juyawa da duniya take juyawa take tafiya ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce waɗannan duwatsu su ma suna tafiya kamar yadda girgije yake tafiya ta murmar sahab suna tafiya kamar yadda girgije yake tafiya tare da juyawar ƙasa suke tafiya tare da wannan ƙasa a nan wasu malamai suka ce to yanzu kuma ya za ka gani yadda ake kwashe duwatsun ana gine-gine ce to ai kwashe duwatsun da ake su sawabit ne dama sun rage ƙasa kar tararawa sannan gine-gine da ake su ma suna matsayin duwatsu ne in ji malamai mutaakhirin kamar yadda dutse yake da nauyi to wannan ostiyoyi da ake ta zubawa a kwashe dutse musamman ƙasashen da suka ci gaba sai ga mutum ya zo ya sai fili akan dutse misali na Saudiya idan ka je aikin haji ko umra bayan shekara in ka koma ka samu inda ka san wani wuri dutse ne yanzu ka ga katon bene ne a wurin an kwashe dutsen gaba ɗaya daga ƙasa an zuba gini da wannan ginin shi ma zaman to dutse wanda ya zama ya sawabi ya tabbata kan wannan ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala ce sannan bayan waɗannan Allah ya samar da ainihin hanyoyi la'allakum tazadun ila maqasidikum ko za ku shiryu zuwa ga manufofinku wa alamat sannan Allah tabaraka ta'ala sanya alamatin alamomi tastadilluna biha wanda za ku shiryu da su ala turuki akan hanyoyin da kuke tafiya alamomin nan Allah ya sanya kaljibali kaman duwatsu bin nahari da rana idan kana tafiya a sahara abin da suke da shi dama duwatsu ne da yashi to waɗannan duwatsu za su zamanto alamomi ne wanda kake lura da su akan hanya cewa ka wuce kaza ka bar kaza ka je kaza su ne alamomin su inda dare ne wa bin najmi hum yatadun Allah tabaraka taala sai sanya da gajimare suke shiryuwa ila durki zuwa ga hanyoyi da za su bi sai zamanto sun san waɗannan ainihin taurari da su ake amfani a gane hanya a tafiya a gane nan gabar ne nan kudu ne nan arewa ne nan yamma ne saboda sahara ne ba su alamu da za ka gane cewa ga inda ka dosa amma lura da waɗannan taurari sai a gane shi yasa lokacin hijira sai dina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dauki abdullahi bin uraqidul laifi wato ya zamanto shine ya san taurari ya san inda za a yi tafiya a cikin sahara a bi wasu hanyoyi sannan a yi amfani da taurari a gane hanyar zuwa madina ba tare da an bi hanya da mutane suka sani ba sai zamanto shine dal wanda yake nuna hanya abdullahi bin uraikidul laisi to saboda haka suna shiryuwa da waɗannan taurari a wurin gane hanyoyi sannan wal qibla bil laili ana gane al qibla da dare da taurari shi yasa aka tambaya abdullahi bin abbas yake cewa a tafsirin wannan ayan yake ai ana gane ainihin ana amfani da taurari ne wurin gane alƙibla kamar taurari na ainihin da ake amfani da su a gane alƙibla suna nan a jere guda hudu za ga ɗaya ta sauko ƙasa a da malaman magabata ko masallaci ne ba za a gina shi ba sai an lura da waɗannan taurari an gane taurarin da yake ƙibla a feta shi a gina masallaci saboda kiyaye alƙibla din to saboda haka suna gane alƙibla da waɗannan taurari sannan suna gane hanyoyi to anan malamai sai suka ce akwai abubuwa guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a baya Allah tabaraka taala ga mana alfulka jirgin ruwa da take tsirar da mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alu baiti ka safinatu nuhin man ta'allaka bihim naja iyalan gidana suna nan kaman jirgin annabi nuhu ne duk wanda ya rataya da su zai tsira sannan sai ya ce ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum itadaitum manzo Allah ya ce sahabbaina kamar taurari suke kowane ɗaya ka rike za ka tsira. To a nan, idan ka shiga jirgin ruwa ka rike alubaitin Rasul sallallahu Alaihi wasallam ya zama to hanyar jirgin ruwa kenan. To sai kuma ka duba a jirgin ruwa mai ake duba a gane hanya shi ne taurari. To sai ka ɗauki sahabbai wato ka rike su su kuma su ne taurarinka. Sai ka zama ka samu tsira daga cikin wannan jirgin ruwan. Kana cikinsa kuma ka gane hanyar da za ta kai ka zuwa ga tsira. Ba za ka raba tsakanin ainihin taurari da za su shirya da kai zuwa ga hanya da ko kuma jirgin ruwa wanda zai tsirar da kai ba to saboda haka su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taurari ne to in ka rike ahlul baiti ka shiga jirgin ruwa to shikenan hanyar gane kuma hanya da zaka fita daga cikin wannan jirgin ruwan to shine kai amfani da taurari kai amfani da sahabbai to saboda haka anan ne duk wanda yace shi ba ruwansa da sahabbai ahlul baiti zai rike to ya fadi in shiga jirgin ruwan zai halaka ne a ciki bai da hanyar tsira saboda da taurarin ne ake gane hanyar fita a cikin ainihin jirgin ruwa wanda kuma yace ba ruwan da shi sahabbai zai rike ba ruwansa da albaiti nan ma ya halaka saboda idan yana cikin tafiya ga wurin ruwa to kenan koda ya san taurarin ba zai samu inda zai shiga ya tsira ba dole sai amfani da dukan su guda biyu shi yasa ahlus sunnati wal jamaa suka rike su gaba daya ka rike ahlul baiti ainihin alim gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka rike sahabbai ba za ka rabe tsakanin su ba dukan su idan an rike su to sai a samu tsira saboda haka Allah tabaraka taala ya ce ana shiriwa bin najmi da waɗannan taurari wato a suka zamanto wato ana shiryuwa da su ila turuki zuwa ga duk hanyar da zaka bi zaka shiri da waɗannan taurari ko sahabbai idan ka rike su to zaka samu shiriya zuwa ga ainihin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari zaka ga waɗannan sahabbai su ne suka yi ainihin rike da abin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bari shi yasa imamu malik ya bari a cikin ƙa'idodin masabarta har da amalu alil madina aikin mutanen madina yace saboda ratan tsakaninsa da sahabbai da wanda ko wanda suka rayu da sahabbai ba nisa tunda ga yadda suka ga sabon manzo Allah sallallahu suna yi su ma suka aiki haka to in ya ga mutanen Madina suna aikata aiki zai ce to lalle haka suka ga wanda suka ga sabon suke aikatawa shi yasa da wani daga cikin almajiran Abu Hanifa yazo suna tattaunawa da Imam Malik akan sa'i wanda ake bada zakkan fidda kai mudun nabi yace ai wannan sa'in da muke amfani da shi ba irin sa bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi Imam Malik yace irin sa ne yace a shi wancan sa'in yana da wani abu kamar marfi Imam Malik yace jira ne Imam Malik sai ya shiga gida sai ya ɗauko masa sa'in sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace to gashi nan da wannan manzo Allah ya yake kaga kuma da irin sa muke amfani saboda alul madina sun riki asarun sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da dama sun riki abubuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi yace babu zakka a cikin khadarawat kayan marmari aka tambaye shi me dalilin ka yace to wa'inda na samu alil madina sai in samu mutum ya gaji gonansa ko lambunsa wurin babansa babansa ya gada a wurin sahabi to kowanne in ya tambayi na gwaninsa me zakkan da ake bayarwa sai ce to su haka suka gada tun zamanin manzo Allah ba sa fitar da zakkan wannan to saboda haka sai ce to tunda wanda ya gada a wurin sahabi ya ce babansa sahabi ba ya fitarwa tun zamanin manzo Allah shi ma saboda haka ba ya fitarwa shi ma wannan da ya gada wurin tabi'i ya ma ba ya fitarwa to saboda haka babu zakka kan waɗannan abubuwa yasa Imam Mali ya gina abubuwan sa kan wannan saboda lura da waɗannan taurari da suka rayu a garin Madina saboda haka wal qibla sannan waɗannan taurari suna shiryarwa zuwa ga al qibla ayi billahi da dare saboda idan mutum ya tafiya da dare sahara ne ba zai yi ka gane gabar ba idan ka daga ido idan dai ka san waɗannan taurari tsawari ka san lokacin huduwan su san yadda suke to shikenan sai ya gane alƙibla ga yadda alƙibla yake saboda haka Allah tabaraka taala ce to ku gane waɗannan abubuwa duka Allah ne Yesu afaman yakhluqu wa huwa Allah yanzu wanda yake halitta wanda shine Allah tabaraka taala zai zama kamar la yakhluqu kamar wanda baya halitta su waye waɗanda ba su halitta wa huwa al-asnamu sune gumaka har tashrukunaha ma'ahu fil ibada ta yadda kuke tarayya wa Allah tabaraka wa ta'ala kuke amfani da waɗannan gumaka kuna wasu tarayya ga Allah to yanzu su Allah da yake halitta za su yi daidai da waɗannan gumaka da ba su halitta afala tazakkarun yanzu ba za ku wazantu ba fa tu'minuna ku yi imani ku gane Allah tabaraka wa ta'ala wato shine mahalicci shine halicci waɗannan abubuwa gaba ɗaya kar ku ainihin ku bar ai ibada wato ku bar ainihin biya gumaka saboda in an tambaye su me yasa kuke bauta gumaka sai ce ai mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa abinda yasa muke bauta waɗannan gumaka muna neman su kusanta mu ne zuwa ga Allah saboda sun san wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna Allah idan ka tambaye su hali samai daga sai za su ce ma Allah ne ya halitta to me yasa kuke bauta gumaka kun san Allah ne ya halitta sai ce ai waɗannan gumaka za su kusantar da su ne zuwa ga Allah to ba wani wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa babu lil ilahi wa laysa lil ilahi babun siwahu ai shine kofa na zuwa ga wurin Allah tabaraka wa ta'ala ba wata kofa za ka rike ta kai ka zuwa wurin Allah in ba sai na rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam to saboda haka waɗannan gumaka ba sa halitta ku bar bauta musu ku bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine mahalicci tabaraka wa ta'ala ala lahul khalqu wal amru shine mahalicci shine kuma ya cancanta ya ainihin ba da umurni saboda haka ai milkan wa khalqan wa abidan nashi ne mallakansa ne halittansa ne bayinsa ne to saboda haka kar ku ainihin kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala wanda halicci waɗannan abubuwa ku ce za ku bauta wa gumaka ainihin tashirkuna ha ma'ahu fil ibada ku yi tarayya da Allah da waɗannan gumaka wurin ibada afala tazakkarun shin ba za ku azantu ba wa tu'minuna ku yi imani saboda haka da Allah ya faɗi waɗannan ni'imomi da ya mana sai Allah ya ce to a jumlace gaba ɗaya tun farkon surar dama mun ce suratul nali wasu malamai suna kiranta suratul ni'ami sura ce ta ni'imomi tun farkon suran Allah yana irgo mana irin ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana to dai karshe sai Allah ya ce to fa wa in tu'ad wa in tu'addu ni'matan lahi la tusuha wadannan ni'imomi duk da Allah ya gaya mana to ga sunan da yawa bai faɗa mana su ba idan kuka ce za ku tsaya ku irga ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku to ba za ku iya kiyaye su ba ai la tadbiduha fadlan an tudiku shukraha ba za ku iya hada waɗannan ni'imomi ku gane su ba ku ainihin kididdige su bellintana kuma iya ba da godiyar waɗannan nimomi, saboda yawan nimomin, saboda haka shi yasa ake ba da hikaya wato ɗaya daga cikin ainihin mai tafsirul khazin ya kawo wani abidi wanda ya ta ibada shekara da shekaru yana ibada ƙarshe ma jeji ya koma Allah ya sayar masa da ruwa yana amfani da ruwan ga dibino yana shi bai da aiki sai ibada to da je lahira sai aka masa hisabi da aka hisabi Allah tabaraka taala ce a kai shi aljanna bi fadlillahi da falalan Allah to sai ya ji wani abu duk ibada na dinna yanzu aljannan ba da fallan Allah za a kai ni ba da ibada na ba sai Allah ya ce a dawo da shi aka dawo da shi Allah ya ce to a gwada ni'ima da Allah tabaraka taala masa bayan lafiya da Allah ya bashi Allah shi ya tsirar masa da wannan bishiya da yake amfani da yayin da yake ibada Allah shi yake bubugo masa da ruwa daga cikin dutse yake sha amma duk a bar waɗannan a dauki ni'imar gani ba ni'imar idon ba ganin da idon yake yi a gwada ni'imar gani da wannan ibadun nasa gaba daya da aka dauki ni'imar gani aka gwada za ka samu ni'imar gani tarin yayi dukkan ibadunsa aka ce to ya da ibadanka ko kuma da falalan Allah sai yake a da falalan Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka idan ka dauki nimomi dukkan nima dan adam baya gane yana da nima sai ya rasa ta ba wanda ya san ni'imar lafiya sai mara lafiya lokacin da baka da lafiya sai ka ce "Ah, na samu lafiya kam ai zan yi kaza da kaza kana ganin cewa lafiya wani abu ne mai tsada da Allah ya hana ka kana samun nimar kuma sai ka kaman ba wani abu bane sai ka ringa jin cewa ran da baka da naira sai ka ai Allah bai baka komai ba shi yasa wani arifi da wani zai same shi ce kamini addu'a in samu kuɗi yace ka gode wa Allah yace ba da ko naira ba ba da komai ka ce in gode wa Allah idan kamin addu'a ya samu naira kuɗi sai ce aka gode wa Allah yace a'a yace to a yanzu za ka ba da zan baka dinari ɗari za ka ba da hannunka a yanke a ba da nan dinari zai ce a baya so sha ba za ka iya ba da dinari goma ba ɗari ba dinari goma ce ba za ka iya ba da hannunka ba kan dinari goma duk dinari ɗaya na dubu ɗari da wani abu ne ba za ka iya ba da hannunka ba kan dinari goma yace yace to shikenan a bar hannu a cire kafa a baka wannan dinari goma yace a yace to tunda kafa da hannu kana ganin su manyan abu ne to bari a yanke harcinka a ba da waɗannan yace a yace to a cire ido guda ɗaya yace a yace to faga wannan ga wannan dinari 40 kacal aka ce Allah ya baka waɗannan doka kana ganin bai maka komai ba a gabobi guda hudu kadai muka fada gashi a ka ce ba za ka iya bada su a dinari ba dubu dubu arba'in kowanne dubu dubu goma ne wato ba za ka iya bada su a dinari dubu gom- dubu arba'in ba gaba hudu kadai to ina ka sauran gabobinka gaba daya to saboda haka dan adam ala ayi halin yana lullube da limomi gaba daya ba wanda ya san nimar lafiya sai mai mara lafiya tafiyan nan da kake yi ka taka ka tafi baka san nimar wannan ba sai wanda bai da daman tafiyan yanda zaka taka ka tafi daga nan har kasuwa misali da kafa nima ne na Allah wanda ya tsufa yana tafiya da kir nan zuwa nan sai ya ga ya gaji to sai ya ringa bu yana sha'awa ka da mun hawa haka muke ba zan iya tafiya daga nan zuwa kaza amma yanzu babu yanzu wannan nima Allah ya kwace ta saboda kai da ka samu niman kuma baka ganin ni'ima ce sai lokacin da su kubuce maka saboda haka dan adam yana lulube da nimomin Allah tabaraka wataala a ko ta ina kuma shi yasa malamai suke cewa wato ainihin minahur rabbaniya ko rahmaniya kyauta da Allah yake bayarwa na duniya wato ba fifiko yadda Allah ya ba wani dukiya mai yawa kana ganin kamar Allah ya bashi wani kyauta na duniya to kai kuma akwai abin da Allah ya baka bai bashi ba wannan ni'ima ce Allah zai bashi wani abu ya zama ya rasa wani abu kai kuma an baka wani abu ya cika ma wannan shi yasa wata rana sarki ya je kasuwa yana yawo da fadawa da kuma yana bin sai ya ga wani mahaukaci a kasuwa akan bola juji yana bacci sai ta inna lillahi na rajiun subhanallahi wa qasimul arzak sarki ya tabbata ga Allah wanda ya iya raba arziki kun ga wannan arziki da ya samu ne yana bacci to ni zan shiga ɗaki cikin ɗaki ga masu ainihin gadi ga masu komai amma sai in kwana ina juye-juye baccin ya gagara sai dai a mutsuka ido a fito a yi amfani da ƙwaya wani lokacin baccin baya samuwa saboda ɗawainiya da yake kansu tunanin abubuwa amma wannan gashi hayaniyan kasuwa bola da wani duka Allah ya bashi ni'imar yana bacci cikin sauki to amma baka gane cewa ni'ima da Allah tabaraka ta'ala baka na bacci ka kwanta kawai ka yi bacci ka farka shikenan baka ganin ni'ima ne wani neman wannan baccin ya gagara da yawa sai sun yi amfani da ƙwayoyi sannan su samu su yi bacci sai kuma kyauta ba ruwanka da zuwa wurin mai kemis da baka magani a to sai kake bacci amma baka gane cewa wannan ni'ima bane sai ran da ka rasa wannan ni'ima sai gane ni'ima ne to haka dan adam yake cikin ni'imomi shi yasa wani bawan Allah da yaje bawali bawali ya gagara akai shi asibiti sai aka yi lissafi aka ce to za sai an masa aiki amma aikin da za a yi sai an kashe dubu kaza dubbai masu yawa sai fashe da kuka dan suka ce baba ka bar kuka menene za mu biya kuɗin nan ba komai sai ta ai ba wai za ku biya kuɗin nake kuka ba kullum Allah yana min ni'ima in yi tsuguna in yi bawali a kyauta ban gane ni'ima bane za ka je kai shiwar ka zubar ka fita baka gane ni'ima Allah ya maka ba sai yau ya rasa so ɗaya amma sai an kashe wannan dubbai samu a samu wannan ni'ima damar wannan fitsari da za a yi saboda haka dan adam Allah tabaraka ta'ala lube shi da ni'imomi idan ka tsaya ka dauki kowane ɗaya kace zaka irga to ba za ka iya kiyaye waɗannan ni'imomi da Allah tabaraka ta'ala ba hatta iska wannan gashi kyauta Allah ya ba kana shaka amma wanda ya shiga matsala na ba zai iya shakan wannan iskan ba sai an jona masa abun numfashi na oxygen sai ga kuɗi da yawa ake biya a jona wannan iska biyan ta ake yi wanda zai ringa shaka amma kai gashi an sake ma ita kana shaka ka buɗe hancinka yadda yake so ka shaka yadda yake so kullum sai ka shaka so dubu goma sha biyu da rana da dare zaka shaka dubu sha biyu dubu ashirin da hudu kullum sai kai wannan shakan amma baka gane cewa ni'ima ne Allah tabaraka wa ta'ala maka sai lokacin da ka rasa to saboda haka dan adam Allah tabaraka taala ce dan za ku irga nimomin da Allah ya muku ba za ku iya kiyaye su ba saboda yawan waɗannan nimomi fadlan an tu'iku shukura billintana kuma ku iya gode wa Allah akan wannan nimomi baka iya irga wannan nimomi ba billintana kuma ka iya ba da godiyarsu ba da godiyarsu kuma na shukuru ake bukata godiya na shukuru godiya da zaka yi aiki nuna cewa ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya baka niman lafiya to wannan lafiya ana so ka yi amfani da wuturin biyayya wa Allah ka yi da'a wa Allah ka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala idan kana cikin neman kuruciya ana so ka yi amfani da wannan kuruciya wurin ibada saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazala qadama abdi yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in idan ka jirta shi kiyama kafafuwan mutum ba za su gushe ba sai an tambaye shi abubuwa guda hudu daga ciki an shababihi fi ma ablahu kuruciyarka ta ya akai ka tsofar da kanka Allah zai tambaye ka wa an umrihi fi ma afnahu rayuwarka a cikin mai rayuwar ta kare ni'ima ce Allah ya baka ta rayuwa to ya kai wannan rayuwa ta kare shi yasa wata rana wani ya je makabarta yi sallama ba sallama mamatu mamata to sai yayi ruya cewa yayi ta sallaman nan ba su amsa ba sai yake tambaya ɗaya daga cikin wanda suke kwanci a wurin me yasa nake ta sallama ba za ku amsa ba yace ai mu yanzu ba wani aikin lada da ya saura mana amsa sallama lada ake samu mai girma yanzu in mun amsa mere ba ladan da zamu samu amma kai kana raye kaidul hayat an baka ni'ima na mutum ya ma sallama ka amsa in ka amsa lada zaka samu za a rubuta ma lada amma ba ka ganin wannan ni'imar cewa in ka amsa zaka samu lada shi kuma wanda ya rasu yana buri ko da ladan amsa sallama ya samu mana ƙara rubuta masa a cikin aikin sa na lada to saboda haka dai alayi halin dan adam yana cikin nimomi to za ta tambaye ka akan rayuwarka ta mai karar da shi sannan wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqahu dukiyarsa ta ya aka ya samu abun tambaya ne ta ya aka ya kashe abun tambaya ne wa an ilmihi fi ma amila bihi ilmin sa ta yaya aiki da wannan ilmin to waɗannan abubuwa za a tambayi bayan tashin kiyama wato akan waɗannan ayyuka saboda haka mutum ana so ya gode wa Allah kan waɗannan nimomi to ba zai iya kirdige ne nimomin ba ala kulli halin da abin da ake bukata kullum mutum ya zama to yana cikin godiya kamar yadda sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita ibada ta shukur ta godiya har kafa ba su kumbura in la ya rasulullah ba kai bane Allah ya ce la yaghfir lak Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da zai yi in ma da za ka yi sai sai na rasulullah sun ce afala akuna abdan shakuran ba zan zama bawa mai godiya ba saboda haka don amma nima ana so ka gode godiyar shine ka ƙara ibada kamar yadda sai na rasulullah yana sahabbai da yawa albishir da aljanna ga sun samu garanti su yan aljanna ne amma wannan bai hana suka miƙa gaba suka ce to shikenan bari mu huta tunda dama aljanna ne an same ta a'a sai suka ƙara ibada suka ƙara kokari kamar sai na usmanu zai zama kullum sai ya sauke Qur'ani ya shafi da wutarinsa saboda menene ƙara ƙoƙari duk da an samu aljannan amma ƙara neman kusanci da Allah dama ai wanda yake makamul imani ne yake ibada don samun aljanna ko tsoron wuta amma wanda yake makamul isani yana ibada ne saboda Allah ya ce ibada a bautawa Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka mu gode wa Allah na ainihin mu yi ibada za ta nuna cewa mun gode Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah la ghafurur rahim Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne mai jin bai haisu yan'amu alaikum ma takfirukum ta yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ta muku ni'imomi tare da dan adam sun gajiya sun takaita wurin gode wa Allah kan ni'imomi wa isyanikum duk da ana ni'imar kuma ana sabon amma duk da haka Allah bai kame waɗannan ni'imomi ba duka ana cikin sabo sabon da al'ummatan da suka bada suna yin ta sai Allah ya kifar da kasan gaba daya amma yanzu duka muna yi amma Allah yana sake wannan ni'imomi saboda mai gafara ne tabaraka wataala mai jin kai yana ainihin duk da sabawan ku da gajiyawar korin godiya wa Allah kan nimomi Allah bai yanke ba da wannan nimomi ba sai Allah tabaraka wataala zaman to yana badawa saboda haka ba abin danga da muke bukata sai ya gode wa Allah tabaraka wataala ita kanta godiya idan kaga Allah ya maka ni'ima ka gode wa Allah tana bukata ka ƙara godiya kan wannan godiya daga nan ne za ka yi manzila na godiya idan ka gode wa Allah sai gane wannan godiyar da na yi ma ita ma tana bukatan ka ƙara gode wa Allah a kanta da Allah ya da ni na yi godiya to shikenan daga nan ka kai ainihin matukar da ake bukata na gode wa Allah kamar da yadda annabi Dawud alaihi salam da Allah ya gaya masa imalu Allah da shukur wa ilmi ba da shukur sai ya ce to yayi abin da zai gaba da ya ce to Allah na ma rasa da me zan yi godiyan Allah ce to yanzu ka isa manzilan godiya kai godiyan ma har ka rasa ta za ka yi kai godiyan saboda haka mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala lullube mu tun farkon ni'ima Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da kai min al-adami ila al-wujudi wannan sune shine ake kira ni'matul ijadi ni'ma ta samarwa bayan wannan Allah sai mana ni'matul imdadi ni'ma illa dan adam yake samun madadi yake karuwa Allah bai samar da kai kaɗai ba kai din kanka kana haifan yaya imdadi kenan ana karuwa sai Allah ya wannan ni'ima ta imdadi dan adam yanda yake karuwa to ba wannan kuma a cikin mawjudatu gaba daya sai ka duba ba abin da ya kai dan adam la karramna bani adam Allah ya fifita dan adam sai ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da yayi ka dan adam a cikin dan adam din Allah sai ya ware wa fiti inhum illa kala nami bal hum adallu suna nan kaman dabbobi kai sun fi ma dabbobi bata to Allah sai bai sanya ka a cikin su ba sai sanya ka ka zama musulmi a musulman duka Allah bai sanya ka ba sai ka zama to al'umman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi kun kasance fiyon al'umma wanda aka fitar lin-nasi don mutane an fitar da ku ne don ku amfani mutane saboda khairun nasi man yanfa'un nas ko anfa'uhum lin-nas fiyin mutane wanda yake amfanar da mutane saboda haka fiyin al'umma wanda suke ainihin amfanarwa mutane sai Allah ya sanya ka a cikin al'umman da Allah sallallahu alaihi wasallam al'umman da Allah yake jinjina irin bai wanda ya musu laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ko min anfusihim aw taqira'a Allah tabaraka wa ta'ala ya mu'minati bambai bambai sai irin babban baiwa babban kyauta da me ya faru iz ba'atha fihim rasulan da na kira Allah ya koyi irin babban manzo a cikinsu shi ne sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan adam ya gode wa Allah mumin ya gode wa Allah ala kulli halin akan waɗannan nimomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya mu da su alhamdulillah
الله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أحياء يبصرون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ku sani a tunda an gaya muku nimomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku da ya garshi Allah ya takaice ya ce don za a irga waɗannan nimomi to ba za ku iya kiyaye nimomin ba to saboda ku gane shi Allah nan wanda ya halicce ku ya lulube ku da waɗannan nimomi wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tulinun Allah ya san abin da kuke boyewa kamar yadda mai sai ya faɗa wato min al-aqaid na aqidodi da ka boye wal afali da ayyuka duk Allah ya sani tabaraka wa ta'ala wa ma tulinun da abin da kuke bayyanawa duk ibadan da kai duk aikin da kai duk abin da ka kudurci a cikin zuciyarka wa yala ma fi sudur Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da yake cikin kirazan mutane a wallahi yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake buya ga Allah tabaraka wa ta'ala a ƙasa ne ko a sama duk Allah ya sani to saboda haka duk aikin da kuke aikatawa na boye Allah ya sani Sa- aikin da kuke aikatawa na bayyane Allah ya sani amma wallazina tad'una min dunillahi ay wallazina ta'buduna min dunillahi ma'ana abinda kuke bauta kuma bayan Allah sune gumaka humul asnamu sune gumaka la yakhluquna shay'an ai ba sa iya halittan komai gunki baya iya halittan komai shi kansa gunki halittan sa akai wa hum yakhluqun ai su ma halittan su akai yusawwaruna su ma suranta su akai yanda aka halit- ai kuna halittan su ne wato min al- min hijaratin na daga duwatsu haka kuka halitti waɗannan gumaka da itatuwa saboda haka wato waɗannan gumaka a ba sa iya halittan komai ba sa iya yin komai ai Allah ne tabaraka wataala yake yin komai saboda haka lokacin da ainihin annabi Ibrahim alayhi salam ya abin da ya faru ya faru tsakaninsa da mutanensa shikenan ainihin sassara gumaka da ya zo ya rataye gatarin a jikin babban gunkin sai suka zo suka ce man fa'ala hadha bi aliyatina wa aikata haka ga iya- ga ainihin allolinmu suka kira annabi Ibrahim alayhi salam annabi Ibrahim sai ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fasalu in kanu yandabun a fasalu in kanu yandabun wato wannan babban nasu shi ya aikata wannan aiki saboda haka ku tambaye su in suna magana kenan abin da suke bautawa baya magana a wani rin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayyuhan nasu diriba masalan fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban ولو اجتمعوا له وإن يسلبوا الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ya ku mutane ku saurara ga misali Allah ya buga yace duk abin da kuke bautawa kuma bayan Allah ba za su yi halittar kuda ba ga kuda Allah ya bada misali yace to duk gumakan duniya da duk wani abin da ake bautawa kuma bayan Allah a duniya su zo su haɗu ko da sun haɗu zo su halicci kuda don Allah ga kuda nan mafi karanci zo su halicci kuda Allah ya ce ba za su iya ba ko da sun taru ne. Allah ya ce to tunda ba za su iya halittan guda ba, to gumaka tunda suna shafa musu turare, zo su kawo musu zuma, su kawo musu abinci, to dama guda za ta zo abin da aka shafa a gunkin. Guda ya kauce wani abu, ya wabce ya ɗauke, to gunkin ba zai ya kwato haƙƙinsa a wurin guda ba. Kenan da ufa ɓalibol matsalo, da wanda yake bautawa da wanda yake bautawa duk sun raunana. Tunda guda kawai an gagara, an ce gumaka zo su halitti guda sun ga sun kasa. duk abin su zo su haɗu guda kadai an gagara to saboda haka tunda kun gagara halittar guda to ga guda nan tana cinye abin da kuka kawo gumaka guntun ya iya kwatowa ya kwato haƙƙinsa daga wurin guda duk wannan ya gagara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to waɗannan gumaka da suke surantawa kuma bayan Allah tabaraka wa ta'ala ba za su yi ainihin iya ainihin wato ba ta halitta su ma halittan su aka yi wato ainihin yusawwaru na minal hijara suna waɗannan gumaka ne daga duwatsu ko itatuwa wa gairi ha da wani wannan da waɗannan abubuwa suke yi saboda haka waɗannan gumaka amwatun la ruha fiha matattu ne ba su da rai gunki ne kawai da yake jingine gawa ne saboda haka gairu aya takid an ce matattu ne sannan sai a ƙara cewa ba rayayyu ba ne a ƙarfafa maganan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce matattu ne ba a rayu suke ba wa ma yash'urun saboda haka waɗannan gumaka ma ba su sani ba ai al-islam waɗannan gumaka ba su san ayyana yuqatun ba su san shi za a tashin kiyama ba saboda su gawawaki ne kawai matattu ne ba san ma ko mai zai faru ba ba san shi za a tashin kiyama ba sirna abdullahi ibn abbas yace waɗannan gumaka idan an je lahira Allah zai sa musu ruhi ya sa musu rai idan Allah ya sa musu rai sai su yi tabarru'i wato sai su yi baran-baran tsakanin su da tsakanin da waɗanda suka bauta musu idan sun yi baran-baran tsakanin su to shikenan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya jefa su a wuta da su da waɗanda suka bauta gaba ɗaya a jefa su a wuta shi yasa ya ce Allah tabaraka ta'ala ce wa qudu hannasu wal hijara mutane da duwatsu su ake hura wannan wutan duwatsu da aka yi bauta musu a matsayin gumaka saboda haka da su za a jefa da waɗannan gumaka da wanda suka bauta musu su gane cewa abin da suke bauta shi kansa ba zai iya taimakon kansa ba ga sunan tare da waɗannan abin da suke bautawa a cikin wuta wato za a ce musu dani azaba na wannan wutan su da waɗanda suke bauta gaba ɗaya saboda haka da ɗalib wal matsalub
إلهكم إله واحد الذي لا يؤمن إلا حياته وهم كلاكم وهم تكفرون
Allah tabaraka wa ta'ala yace wato a ilahukum almustahiqqu lil ibada ubangijinku wanda ya cancanta a bauta masa ilahun wahidun Ubangiji ne guda ɗaya shi ne Allah tabaraka wa ta'ala, la nazira lahu fi zati wala fi sifati wa wallah, bawi da kini wato bai da kishiya a cikin zatinsa ko a sifarsa ko ayyukansa tabaraka wa ta'ala shi ne Allah. Fallazina la yu'minuna bil akhirati waɗanda ba su yi imani da gobe lahira ba, qulubuhum munkira, zukatansu jahida suna jayayya bil wadaniya ga kadaitakan Allah tabaraka wa ta'ala wa hum mustakbirun sannan su masu girman kai ne akan wannan wato girman kai sai shi ya kawace Allah tabaraka wa ta'ala zai ainihin saka musu wato ainihin akan wannan girman kai da suke yi saboda haka ayan da take gaba take magana akan wannan saboda dai lokaci a saboda haka ya zama to girman kai da suke yi wato zai ainihin halakar da su zai tashi shehu yana cewa abin da yake cewa la takabbar ya akhi wala tasid wala turai bal ilahi tafsid wato ya dan uwa kada kai girman kai kar ka yi hasada kada ka yi riya duk abin da za ka yi ka nufi ubangijinka ya ce to tun da an ce kada ka yi to me yake jawo mutum ne ya girman kai ya ce abin da yake jawo mutum ya girman kai ɗayan abu guda hudu ne wal kibru in ma bi ulumin aw nasabin aw zumarin aw filu dayatin nasab nashab ya ce abin da zai jawo mutum ya girman kai a duniya ɗayan abu hudu ne in ma mutum ya girman kai da ilimi ya je shi ya yi karatu ya fita jami'ar waje ya yi kaza ya yi kaza digirinsa kaza zai girman kai saboda wannan ko yaji shi ma da cin qur'ani ne ya san tafsiri ya san ilimin kaza musamman ilimin lugha ya san nahwu yana ganin mutane suna ta shirme a larabci da sauransu to shikenan wannan sai ya jawo ya girman kai ulumin ilimi yakan sa girman kai abu na ɗaya kenan abu na biyu au nasabin ko yaji ai ni dan gidan manyan mutane ne nasaba sai ya riga kallon nasabarsa shi dan babban dan wane ne ko dan wane dan manyan mutane yana ganin wannan nasabar tasa bai sani ba nasabar ba da iko a kanta ba shi ya zaba a kansa nasabar da ya fito ba a Allah ne ya hukunta baka da gudunmawan cewa ya aka yi ka zama dan wane dan shugaban kasa ko dan gwamna ko dan sarki ko dan malami babban malami ko dan kaza baka da gudunmawa cikin zaman ka dan wane ko dan alaji baka da baka da gudunmawa a Allah ne ya fito da kai a cikin wannan zurin nasabar saboda haka wannan ba gudunmawa ka ne baka da abin tinkawa kace zaka girman kai akan wannan abu na biyu kenan nasaba yakan sa mutum ya girman kai shi yace abu na uku zumarin jama'a mutum ya gaina da jama'a da yawa to shikenan wannan jama'a sai su rude shi sai ya ringa ganin cewa shi fa babban mutum ne yana da jama'a wani kaza nashi ne yana da aboki kaza shugaban kasa kasar kaza ma abokinsa ne ko gwamnan kaza abokinsa ne minista kaza ma kai tsaye zai kira shi ya daga a dan majalisa kaza duk abokinsa ne yana ganin yana da jama'a wannan jama'a sai su jawo ya girman kai yace to wannan abu na uku da zai sa mutum girman kai aw fil datin nashab ko kuma aiki na ainihin biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala wato yin ibada wato biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala shi ma yakan sa mutum ya ga cewa yana da ibada ya tara ayyuka masu yawa to sai ga wannan ibada ta sa shi ya ringa girman kai bai sani ba ibadan da yake yi ta karbu ko bata karbu ma bai sani ba kawai da shi ya ga wannan ibadan to waɗannan abubuwa su suke jawo dan adam ya yi girman kai a cikin duniya to saboda haka kowanne idan ka dauke su ɗaya bayan ɗaya baka da wani iko a kansu ilimin kokarin ka samu ilimin watakila ba ainihin gudumanka bane guduman iyayenka ne suka saka a makaranta tun a farko suka yi daukan ɗawainiyan karatunka suka tsaya saboda haka kokarin ka kai ma ka ɗanka ya yi karatu to wannan shine za a ce kokarin ka amma kokarin karatunka ba kokarin ka bane kaɗai to saboda haka a in ka bibi kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan za su samu ya girman kai to za ka ɗan adam baya da wani iko a kansu yace to wal taksha a wal taku khashiyan aka tawadi ka zamanto ainihin wato mai tsoron Allah mai tawadu balaysa bil wadi bi takhadui ba da ainihin wannan ainihin wato tawadu kaskantar da kai ba zai ta ainihin rena ka ba ainihin walakanta ka karkai yace saboda wani abu na shi tawadu a kaskantar da kai yace ga wasu abubuwa saboda sun kaskantar da kai dukkan kowa ya zama yana son su fal ilmu wal gina wa kizbun kad atad wa harakatul khafd fihi rasat shi yace kaga ilimi kowa yana bukatan ilimi saboda yayi tawadu wasalin sa na kasa ya zama i wasalin kasa yayi kaskantar da kai ilmu sai kowa yake son sa yace kaga na biyu khizbu yalwan amfanin gona a samu damina mai kyau komai yayi kyau yalwa kowa yana so ya samu an yalwata masa to kaga yayi tawadu ne khizbu da wasalin kasa shi yasa kowa yake son sa yace sannan kuma gina wadata kowa yana son arziki wadata shi ma ya kaskantar da kai ne shi yasa kowa ya so shi yace duk waɗannan abubuwa wasalin ƙasa suka yi shi yasa Allah ya ɗauka su ya samu soyayya yace amma akwai wanda suka yi girman kai kuma kowa sai ya ƙi su yace wal jahalu jahilci ko mutum jahili ne ka zo ka same shi ka ce malam jahili to za ku yi fada saboda menene ba ya son wannan abu mai girman kan amma in ka ce masa malam sai ka ji ya amsa yana buƙatar a ce shi a siffanta shi da ilimi saboda ilimi ya tawazu amma baya so a siffanta shi da jahilci saboda jahilci ya yi girman kai sannan wal faqaru talauci kaga kowa yana gudansa ko mutum talaka ne kace ya malam talaka sai kaman ka kaskanta shi saboda haka ko ba alhaji bane ba mauda ya kace ya alhaji sai ga yana wage baki yana jin daɗi shi kace masa ya alhaji maudaci to saboda haka faqaru wal jarbu fari a samu rashin ruwa amfanin gona ta yonkanewa to wannan kowa baya son sai ce waɗannan abubuwa duka sun yi girman kai ne shi yasa ainihin kowa ya tsane su za mu tsaya kan wannan abubuwa za mu tashi akan dai wannan aya abin da ya shafi girman kai saboda Allah ya ce inna Allah wa innahu la yuhibbul mustakbirin Allah ba son masu girman kai me yasa baya son su za mu ji bambancin ainihin kibru da takabbur da istikbaru da mu ta ainihin waɗannan abubuwa shi ya kawo bambanci tsakanin su saboda zikirin juma'a za mu dakata anan Allah ya rigo da hannuwanmu Allah ya sanya mu cikin wanda za a yanta cikin wannan wata alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله المرضين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين